shi ne malaki cewa walai sai dafa ashabal hadisi an zalika illa zalim ba mai tunkuɗa malaman hadisi daga wannan cewa su kirkira qur'ani da sunna in ba azzalimi ba li'annahum la yuriduna shay'an min amri ad-dini illa istihsan li'annahum la yuriduna shay'an min amri ad-dini illa al-istihsan wala ila qiyasin wa nadar domin su ba sa nufin komai cikin addinin musulunci su bashi ce kuma zuwa istihsan ko kuma qiyasi ko kuma nazari daban wala ila kutubil falasifa almutaqaddimin ba sa koma zuwa ga littafan yan falsafa magabata wala ila ashabil kalam almutaakhirina ko kuma ma'abota ilmul kalam mantiki kenan mutanen karshe karshen zamani haka ibn qutayba faɗa ce ka duba littafin a littafin ta'wil mukhtalaf alhadis na shi mal ibn qutayba din Allah sa mu dace sai malam ce to alkullu yastadullu fa kaifa yu'lamul muhaq min al-mubtil kowanne in ka same zai kafa hujja to ta za mu gane wanda ke kan gaskiya da wanda ke banna fa in qalu inna li kulli fariqin min al-ahwa'i wa ashabil hadith wa ashabil ara'i hujajan min al-athar in wani ce to ai kowanne bangare cikin ma'abota san zuciya din nan da ma'abota ra'ayi suna da hujjoji cikin sunno hadisan manzon Allah wa qawalin rasuli sallallahu alaihi wasallam magarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahtajuna biya suna kafa hujja da ita ina fatan fanco na abun kullun sai mu ce ajal haka ne walakin yahtaju am awa'i bi qawlin bi qawli tabi'in to za ka samu abota san zuciyar suna kafa hujja da maganar tabi'i ala qawlin nabi sallallahu alaihi wasallama dan su murkushe maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw bi hadithin mursalin da'ifin ko kuma hadisin da ke da'ifi mursali ala hadisin muttasilin qawi akan hadisin da yake tiryantir zuwa ga manzon Allah ko mai karfi ina fatan fahimta wannan shi ma miza ce yanzu mu dauki makalan mas'alan iswa'ullahi subhanahu ta'ala daidaiton Allah madaukakin sarki ba ku da abu da mai yake faɗa wajen al-istidlal kun fahimta idan ka zo ka ce masa Allah annabi Allah ya ce ar-rahman alal arshi stawa Allah maɗaukakin sarki a saman al'arshi daidaita a saman al'arshi ba mu ce akan al'arshi ba ko ba haka ba saman al'arshi daidaita in ka faɗi haka yawwa ko kuma ka zo ka ce masu ga hadisin jariya annabi ya tambaya da cikin sai musun cewa aina Allah ta ce mashi yana Allah fi sama ya ce a tikafa innaha mu'mina me za su ce da kai yan bida sai ce to ai wannan maganar isawa din eh mun ji an faɗi haka ar-rahman al-arshi sawa eh Allah ya faɗi sawa to amma kai ne baka fahimta ba ma'anar isawa shine istaula sai aka ce to a ina kuka samu cewa isawa ma'anar shi istaula a qur'ani ko a hadisi ko a maganin sarki ah ba wani ba mun kan salam ba ku ji mawaki na cewa ba la qawis taula bishin alal iraqi min gari sayfin wala dami mihraqi hmm bishiru ya ya mamaye kasar iraki kamar da gashi nan inda muke zamu na putin yanzu ba yana kwan istiula'i ba na ina a ukraine shi ne fa istiula'i shi ne istaula shi ne kama mai wata ƙasa ka ci da ƙarfin tsiya ana yi ana tijajiya ana abin nan ko ba haka ba yawwa to sai ka ce ai baitin can wancan abin nan akhtal wani mawaƙi ne akhtal kirista ne ba to ai gashi ya ce laƙad istaula bi shirin alal iraki ga bishir ya mamai ƙasar iraq ya cinye ta ya mazai yana da iko gaba ɗaya min gari damin wala abin gari saifin wala damin mai haraki ba tare da takobi ko kuma abin nan da aka jini da aka zubar ba sai ce to ai ma'anar istawa da ya zo a cikin ƙur'ani shine istawla me ya janye waccan idalala da ya zo a ƙur'ani wai shine wannan baitin na akhdar kuna fahimta shi baitin akhdar shine canza waccan fasarar na fatan kun fahimci wannan abu shi ne bin taimiyya yake masu fada yake raddi a kasashen lamiya yake cewa me yake cewa ne wa isadda dalla qubhan liman nabadal wara qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala akhdalu ana ce mai Allah ya ce annabi ya ce ga abin da sabai suka fasa shi an shi ba nan bi an shi wannan bai gamsu ba amma akhdali ya ce kaza ina fata kun fahimci wannan abu to shine kura da malai ke cewa su ɗin ga abin da ya tabbata daga sunnan manzan Allah sallallahu ko kuma a nassun Qur'ani to amma sai su aje wani sai su ɗauko magana wani tabi'i ko wani mawaƙi sai su murƙoshe su kafa hujja da shi su ɓata dalala na wancan ƙur'ani ko hadisin manzan Allah da wannan magana ta tabi'i ko kuma wannan waƙar ta mawaƙi Allah sa kun fanci wannan abin to haka malin haka suke wannan lamari din to mu na zamanin ko kuma a ɗauko mafarki sai a danna wani abu ta ƙur'ani sai a ce ai an yi mafarki an ce kaza ina fata fahimta kurubin da suka da salatul fati a mafarki aka ce an ganta ba to salatul fati an ganta a mafarki kuma ta yi watsi da lala qur'ani qur'ani yana man cewa idan da aljanu da mutane za su haɗu ba za su iya kawo qur'ani ba ina fatan fahimta kuma babu wani abu da ke da falala irin ta alqur'ani ina fatan fahimta kamar yanzu a cikin hadisin sai na aliyu da akwai tantama wajen inganci ko abun nan amma duk malamin su tafi akan nagartar shi ina fatan fahimta to amma sai su ce maka to ai an yi mafarki cewa gashi salatul fati an ba maka bakari ko kuma an ba shehu tijjani kuma an ce salatul fati nan darajar ta ta kai ka kanta qur'ani sau dubu shida kafa ɗaya suka ce marra wahida in kanta salatul fati sau ɗaya allahumma salli ala muhammad al fati lima gulika al lima sabaqa nasir al haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi akram wannan mun sha wahala ta ne shi sa kaji ban manta ta ba yanzu idan muna wannan wazifa din Allah kiyaye amma muna yara lokacin nan masallacin mu na tudun wada ina fata an fanci wannan abin yau to wani kai wannan kwara daya daidai kake da wanda ya zauna ya ta kanta kwaran sai da sauke so dubu shida ina fata an fahimta kuma malaman su suka zo ba su iya ta wannan abirkacin jawahil ma'ani din ba me aka yi saboda zindikanci sai aka ce mene wai ai misalin kwalbar turare ne da kwalbar ruwa da galar ruwa ko jarkar ruwa drum ruwa kwalbar turare kwara ɗaya ɗan tsita ga ta nan haka nan drum no za ta sai maka na ruwa za ka samu ɗan kwalbar turare misali naira dubu biyu ɗan ƙarami ɗin ma tukunu da ake ɗan abin da sashi suke ce kwarbin sashi ko to mu dauka sashi kwarbin dubu biyu ko wannan drum wannan jarkar ta ake cika ruwa ne ta zai kai nawa baran gaba daya to gudano zai sai maka kenan to wai qur'ani shine kaman wannan ruwan value din sai a wajen kima sun zama daya wanne fi kima a ciki turare to kuma mun ce sun ce salatul fatiha fa qur'ani sun ce wa ba fance su ba to da wani yare za a yi magana ku faɗa da yaren da mu ji ku faɗa mana yaren da kuke in dai da Hausa kuka faɗa to mun gane don mu Hausawa ne ina fatan fahimta kun ko mu ji ko ba Hausawa ne aka yi mun tashi mun ji Hausa ka ce turare kwalba ɗaya da garwa kana cewa balu ɗinsu ba ɗaya ba ne ina fata an fahimci wannan abin don ana magana balu ne a wajen kima da daraja a wajen in aka je aka wannan drum ruwa aka aje wannan kwalbar turare in ba mai mahaukaci ba zai dauki drum ruwan nan ba kwalbar turaren zai dauka haka ne ko ba ka ba da yana sai na zuwa kasuwa ce kai ba naira dubu biyu na kashi wannan da hudu za a ansa zai je sai wancan ruwan jarka jarka ko ba haka ba to dan me za a abin nan in ga wannan wa zai na karatun Qur'ani kenan dan haka kaji suna faɗan cewa yin ilimi ma kuma shine hakika ne ke tare su fa yin ilimi karatu mana ga cin abin da ke rusa aqidar dariqa zaka suna kore mutane su ilimi ko dauki karasa dan dan mu'azu ce ka zauna kana ta karatu kana ta sallah hakoji yace aikin banza kake kawai su ka so in ya kawai shine magana in ka so shi shikenan kawai aljanna ko ba ka so sai ka shiga dan ma'azu kasa din shi na muna da shi yace kuma ko me kake ba sallah da salati da qur'an da hadisin manzon Allah ba har wani shehin ya duba nan tayewa sai ya shirya zai tafi sai ce a shehi za a tafi ne yace yace shehu to ya ji ba zai iya daukar dugumin namu ba shi wai shehin ya ji abin ya fi karbin shi zai gudu shi da kai za ce shehu to ya gabar abun namu ba zai fi karbin shi ba zai to shehu Allah kar gida Allah ƙara fara aka wuce sannan shi gaba da nan faran matashi kuma duk da sunan musulunci kuma sai ce maka shi ma ahlus sunna ne ba dole a tantance ba jama'a su ahlus sunna ga sai sai ƙarya suke da awa kawai suke yi haka dan mu'azi wannan magana haka aka samu wannan shedani da faru a Kano gaskiya abin ke zukatan su kenan cewa wai idan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo wajen maulidin inyasi idan bai kwantar da kai ba da inyasi kowa ji wannan magana muna da kasadin shi ma cewa to sai sun wai taka wuyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kuma da da'awan musulunci da da'awon shi ma na cewa shi ma ahlus sunna ne a gidan ubanwa kake ahlus sunna kana manzon Allah wannan wulakanci in ba gane ba sai da sake bige misali ce ka je ce abin da yake nufi ba wadal ka gane ka ai tawile ce yana nufin annabi Muhammad fa da yake kwance a kabari a Madina a Rauda shi abin da yake nufi kenan fa ina fatan an kama shi an kai shi kotu ana ana ta wasa da magana an yanke mai hukuncin kisa ya zigi manzo Allah amma duk ana ta wasa da magana saboda suna shugabanni tsafi ina fata an fahimci wannan abin to haka wannan mutum shi ma a Kano yace abin nan anan ne yake cewa kai yara ku kuna wahal da kanku ne kuna kan taqawa'idin lahalladi isa alawali da sani yace wahal da kai ne kawai abinda ake bukata kawai shine mene zuciyarka tana son in yasa kawai shine kawai abin da ake bukata to yanzu irin wannan malamin kaje kace zaka haddace bukhari zaka haddace muslim abu dawud tirmidhi na sai zai baka kai hadda dan kuma za a dangana ga sunnan manzon Allah to a lokaci ɗaya mu kuma yanzu muna nan muna ta haddace ƴaƴanmu da kanan mu suna suna ta haddace bukhari muslim abu dawud ko shekara ɗaya ba a ba an yi daura a Kano na haddace wannan kutubu sitta din kwanan nan ma ana so za a ƙarin wata haddace kutubu sitta wasu na nan wasu suna nan a duniya muna haddacewa ana bi ana ku duba littafin da ke wajen nan duk sun sunan manzon Allah ku duba darasin da ake a makarantar ta darul hadisi salafiya ayi bukhari ayi muslim ayi nasai ayi sharh sunna ayi wane ne ayi wane ga ja'juri ga ibn abi asim ana yi riyadu salihin kullun sunan manzon Allah ake karanta ana barbadawa zai daidai da wanda shi ba wai sai dai samar kandi ina fata kun fahimci wani abu su wannan mutane kalo da kewa da suke abin nan kore mutane ga ilimi da hana su ilimi da abin nan sannan sai sun ga ɗaukan kuma in an zo ana magana suna kwata manzo Allah sai su ɗauko su ra'ayoyi da tunanin da mafarki sai su danna abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da Qur'ani ya zo da shi sannan wa'annan sun cancanci a danganta su da ahlus sunna to shine muka ce in an yi runto sai mu tabbai ku salafiya ne sai su cewa su ba 'yan salafiya ba ne kuma kalo da kyau da yawansu suna kyama a ce a danganta zuwa ga salafiya Allah samu dace saboda salaf ba su wannan ka tobar in tasu ba Allah sa kun ga abin mallan ke cewa ce qulna ajmi wa ajal lakin ya tajju ahlu ahwa'i bi qawli tabi ala qawli nabi sallallahu alaihi wasallam za ga 'yan bida suna magana hujja da maganar tabi to mu an zuwa ma maganar tabi ba kawai za a ɗauko maganu na shi shi ma wali na ce kaza kai akwai wanda muka taɓa samu shi ma fai ce ya taɓa zuwa ta da wasu suna alwala ya sa kafa ya fatali da butar kawai ce duk ku tashi an gafarta muku duk ku tashi an gafarta muku wannan magana nake ga muku wallahi babu zaida ku je ku same su ko ku je ku kalle in shi'a da kyau suna karatu ka kalla da kyau suna karatun wannan hadisin mu ne ba kullun kullun karatu ne inda kaga ahlus sunna suke dare da rana amma ku je ku same suna karatun hadisan manzon Allah ne in shiya sun mai da su ne tukuna suna da nasu hadisan daban suna da nasu maganin kai zance daban wanda ya ce zai karatun suna sai su gwasale shi haka traitors ka tsaya da zazzaki akan cewa taro aka aka don cewa to ya ce shi yana ganin ya kamata yan uwa a ringa tun ba a bayyana shi a kenan a ringa karatu saboda ilimi ne ake kaza kaza da zai ke ta sai ce to shi kenan sanar ɗalibi tireta mu ba wannan ke gabanmu ba shi ne gwagwarma yake gabanmu aka ce allahu akbar wato ba ilimi ke gabansa ba gwagwarma ya ce gabansa kawai sau don an ilimin ba wanda zai wannan tafiyar ta shirme ba wanda zai shiga wannan shi'a din ina fatan fahimta kuma na baka samu duk inda suke gaje ka sami in shi'a ba abin duk in kuka tsaya magana rimi-rimi ya ce maka a bukari an ce kaza a musulmi an ce kaza a littafi kaza a tarihi kaza a littafi kaza ka ce kai tsaya ba matsala je ka ɗebo littafin ka ce karanta mu nuna mun inda wani maganin suke yi gashi nuna mun inda karatun suke ga littafin wallahi wani ka zo mai da za ka zo mai da muwaɗa maliki kuna fatan fahimta ka zo mai da bukari musulun ka ce nuna maka wane ne musulun wane ne bukari a ciki ba zai tantance maka ba amma a magana ya ga maka ai a shafi kaza mujalladi kaza tafi kaza an ce kaza an ce kaza ina fatan fanci wannan abu dukkan wayannan ba mu abota sunnan manzon Allah bane ba wanda wannan sunan Allah suna zai zai gazgata akan su keke da keke a ilmance sai ma bauta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ahlus sunna ina fatan fahimta domin su ne dukkan mu wanda aka ce ga kuma kowa littafi ake so a bude a karanta jama'a fahimci wani abun ko amma duka sauran firak ne suke da sunan manzala kuma kyamatar da mutane suke sai su kafa hujja da wata magana su tura hadisin manzon Allah ingantacce sai mala ce li anna sahiba sunna la ya'lu an yattabi'a min sunan min sunani aqwaha wa min ash-shuhudi 'alayha adalaha wa atqaha yace ahlus sunna ma'abocin sunnan manzon Allah baya sakwa-sakwa wajen bin sunna wadda ke mafi karfi a cikin sunnan ma wajen kuma bin shaidu akan sunna din mazajen sai sun da suka fi adalci da kuma tsoron Allah yanzu a wajen mu'ahlu sunan aka ce wani ya roto hadisi haddasana hushaimun sai an auna shi da ma'auni guda biyu hushaimu mai tarihin shi ina aka haife shi ina girma waye baban shi waye kaza ina yi karatu to mai malamai suka ce game da kwakwalwar haddashi haddashi ya nagartatta ina fata an fahimta an ce eh to yana da hadda mai kyau lafiya sa ce to kuma a duba to adali ne yana aikata haram yana tabbata akan sagair yana da mutunci ko ko akan ganshi ya sa hula ya sa a gaba yana yana mutane kwambo shi mai hadisi a gari kana haka sai ce baka da mutunci a gari ba a hadisin ka ba ina fatan fahimta ana ganin ka kana da hadisai da yawa amma an ganka a gidan kwallo kura ta musu da yara wallahi sai na ci ka liverpool ai mun so ka za a wannan ba bai da muru'a ba da hadisin shi ba in ka ga sharuɗan da ake sa wajen ƙarshen hadisin mutum to za ka yi mamaki mafi wanda ka ji an ce wani da'ifin lahu tajjibihi da za ka gan shi a yanzu sai kai faɗi kai mai sujuda saboda cewa kai wannan mutumin kirki ina fata kun fahimta to amma malaman hadisi ba sa shi hadisi ba saboda wasu matsaloli technicalities saboda tsar gida wajen sunnan manzo Allah ka samu sakaci a cikin ta da wani fata an fahimci wani abu to shi ne malake cewa ka gama abota sunan manzan Allah ga suna zaɓe wajen bin sunan manzan Allah mafi ƙarfi wajen marwatan suna zaɓen waye fa nagarta wajen roto hadisan wasaibul hawa 'yan son zuciya ko fa 'yan bidoyi fa kalgari ya ta'allaka bi kulli odin da ifin aw qawiyin zaga suna makale da dukkan wata sanda ce mai ƙarfi ko ko menene ko ko mara ƙarfi duk wata hujja da abu da hujja ba za su ɗauka matsayin hujja wa karal muttabi la yattabi min al athari illa ma huwa inda al ulama aqwa amma mabi ga sunnan manzon Allah ba bin komai sai abin da yake wajen malamai shine mafi karfi wa sahibul hawa dan san zuciya kuma la yattabi illa ma yahwa sai abin da yake san zuciyar shi yake bi wa in kana inda al ulama aw haha koda a wajen malamai cewa wannan ba dalili bane amma sai ga ya kama a matsayin dalili wakadhalika simatu ahli sunna wal ahwa'i wannan shine siffofi na ma'abota sunna da yan san zuciya wa fi duni ma fassarna ma yashfi to kasa da bayanan da muka yi sai gamsar da mai neman gaskiya ko wal aqal min hadha yakfi kadan daga cikin wannan ya isa wadatar liman kana muwaffaqa ga wanda aka datar da san gaskiya wala hiqahu aunu min Allah ta'ala sannan taimakon Allah madaukakin sarki ya sa da wannan mutumi din jama'a na fata kun fahimci wani abu wannan duka malai na kawo mana bayanai game da bambanci tsakanin suna kuma da yasa ake dangantuwa zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu daure mu karasa karatun nashi ko malice kalu suka ce ai qad kasratul ara'u fi aidin nas to ai ra'ayi sun yawa a hannun mutane waqtalat alaihim kuma sun cakude masu kulda muka ce maqtalat illa alal jahilina biha hadisan manzan Allah kwata bata ba su ruɗe kowa ba sai jahilai da ita sai ka ji mutum ya ce maka ai hadisan ma sun cika kawo rikici ne a hadisun can an ce kaza can an ce kaza ga shi rikitaccen ne yake faɗin wannan magana amma a wajen ma'abota sunan manzan Allah babu rikici ina fatan fahimci wani abu kisa kullum muna karatu zaka ji ana shan sai a ce wannan hadisi ga inda nufa wannan ga inda nufa a zahiri wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai a bayyana maka ji filla filla shi ne ibn hibban ko kuma ibn khuzama ke cewa duk wanda ya ce hadisan manzon Allah suna karo da juna in dai sun tabbace to ƙarya ne amma in dai bai sani bai zo jamu malaman suna din zamu ga mai yadda suke nufi inji ana ibn khuzama to ce in ka ji mutum na faɗa cewa hadisan sun cika rikici to wannan jahili ne kawai kuma in haka aka bi irin wani magana bi to wata shi ma qur'ani za a soke shi dan zaka samu wanda a qur'ani wacce an maka sharhi za a gane ma'anarsa nan aya ta ce kaza zahitan ya ce kaza ka dauka kaman karo suke ba karo bane a kwalo ka ne da gijiya ka ce kake ganin kaman karo din sai malai ke cewa fa ammal ulama'u biha masana da sunna manzon Allah fa innahum yantaqiduna ha intiqadal jahabiza suna suna tsabtace ta suna warware tsako tsakuwa da tsaba da tsakuwa kamar yadda gwanaye wajen wajen wajen tantance kuɗi an fahimta aljabi addadarahim wadda nanira wato wanda ta san dinare masu kyau wato nera mai kyau da mara kyau kenan a takaice akwai wanda in ka zo mai da gwal yana duba da ce wannan mai kyau ne ko wannan mara kyau ne ina fatan fahimta to haka malaman hadisi suke tantance wannan hadisi nagartacce ne wannan ba mai nagarta bane fa yamayyizuna azyafaha wa ya'khuduna jiyadaha suna tantance wanda suke marasa kyau sai su rike masu kyau din hatta inna mu'addu a ghalida man ghalada fil asanid wal mutuni har ma suna kiddige wanda ya kuskure akan isnade ko kuma imatani bal tarahum ya'udduna ala kulli rajulin minhum fi kam hadithin ghalada zaka sa malawai sai suna kiddige cin mutum guda na hadisi ne ya samu kuskure a cikin su wane dake jin malamin hadisi ne abdulrahman mahdi ya taba saba a kusa ce yayi kuskure hadisi kaza muslim za ce yayi kuskure kaza saboda tantancewa sai malai ke cewa wa fi kam harfin harrafa wa ma wa ma za sahafa shin harfi ne ya canza kuma kuskuren wasali ne yayi fa idza lam yurawwaj alaihim aghalid arwati fil asanid wal mutin al harf fa kayfa yurawwaj wada'ul zanadiqata wa tawlidihim al hadith idan ya zama ba a cakuɗa masu kurakuran marwaita ba a sinadi da matayin da harfa to ta za a cakuɗa masa a kawo masu ruɗani na zindiƙai wanda kuma da suka ƙirƙiro wannan ba zai taɓa ruɗewa wajen malaman hadisi ɗin ba ina fatan fahimta wani sarki aka samu wani zindiƙi ya ƙaga hadisan manzan Allah da yawa da aka kama kin zindiƙai aka zo da shi gaban ko abu ja'far mansur ne ko wane ne a namanta ne wani sarki ne cikin sarakunan abbasiya din nan sai aka ba shi da zindiƙanci ba abu ja'far mansur ba ne ba harun rashid ina jin harun rashid ne cikin su dai wanda suka fiya ya kan sana dika din zai ka ce za a yanke maka wuya hukunci tunda ka ka kaga hadisan manzon Allah sai wannan zindiki sai kirkice da dariya yace a hab ai kun yi aikin banza kun makaro ya ce ya ƙirƙira hadisi sun kai dubu ya da a cikin musulmi kuma suna nan a cikin musulmi mai sarkin ya ce ce aikin banza kamanta akwai su yin abdurrahman mahadi akwai su ibn mubarak suna nan za su bi za su ta radiya su tankaɗe ma duk wannan shirman da kai ina ba tan fahimta kuma haka yake duk wani hadisi da wani zai ƙirƙiro ko wani zai ƙago na shi hadisin ya gani kana ƙagowa mutane su ce a kaza munkari ne bai tabbata ba kaza da kaza to Allah azurta da wannan al'umma alhamdulillah yana ga cin hadisi na mu fara da shi a cikin shari'a din nan shine Allah azurta al'umma nan da wasu malamai duk zamani sai ka samu tsaye suke wajen ba sunnan manzon Allah kariya duk wanda ya zo mata da abin da ba ita ba sai sun fidda shi ina fatan fahimta duk wanda ya kawo wani abu zai ya rura ta sai sun kace kace da shi masu bacci da ido ɗaya kenan Allah saka masa alkhairi to sai malam yake cewa fatadabbar rahimakallahu ta'ala ka lura ya kai bawan Allah da ƙarfi rama cewa a yi ja'alu a yi ja'alu ku hukumun man afna umarahu fi ɗarbi afsa rasulullah sallama yanzu a sanya hukuncin wanda ya ƙarar da rayuwar shi wajen neman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama sharqan wa garban wa barran wa baharan ya gaba sai yamma ya hau teku ya hau tsandaurin ƙasa duk wajen neman hadisi wartahala fil hadisi alwahid farasika akan hadisi ƙwara ɗaya yi tafiya takakkiya ta tsawon farsahoki masu yawa wata hama abahu wa adinahu wannan mutumin kuma ya tumci babansa da na kusa da shi fi khabarin yarwihi in anhu ga wani hadisi da rodo gibdan lillahi saboda wato neman yarda Allah madaukakin sarki zai haka mutumin da za ce ya so ba mai hukuncin babanka sai ce da'ifi babana da'ifi ne me yasa saboda ya tsara sunan manzon Allah saboda ya sami shi da rauni din to zai daidai wa hamiyatar lidini wanda yake ya raurata baban shi don kusa da shi saboda kishin addininsa sun ma'allafa sofa wal ajila da fi ma'arbatul muhaddithina wa asma'ihim wa ansabi sannan mutum ya tara wasu takardu ya rubuta mujalladai wajen sanin malaman hadisi da sunansu da dangantakarsu wa qaddara amalan kuma ya ƙarya daraja wato ayyukansu wa zakara a asarahum ya ambace lokacin zamanin da suka yi wa shama'ilin da ɗabi'unsu wa akhbaram da labaransu wa fasala bainar jayid wa radi'i ya bambance tsakanin mai kyau da mara kyau was sahihi was saqim da mai kyau da mara da mai lafiya da mara lafiya hanqan lillahi wa rasulihi saboda kishi ga Allah da manzansa wa ghiratin alal islam da kuma kishi ga addinin musulunci wa sunna sun mastamala asar kuma yi aiki da sunna din kullaha gaba ɗayanta hatta fi ma adal ibadati min akalihi har ma cikin abin da ba ibadu wajen cinsa wa ta'ami da shansa akali cinsa wa ta'ami wa sharabi da abin nan cin shi da shan shi wa naumihi da baccinsa wa ya ƙazati da farkensa wa ƙiyami da tsayuwarsa wa ƙodi zamansa wa dukhulihi wa khurujihi da zafatan shi da shigar shi wa jami'i sirati da dukkan rayuwarsa wa sunanihi da sunansa hatta fi khadwati har wajen tafiyarsa yana kokarin ya ga yaya manzon Allah ke tafiya wannan mutumi din wala hazati da kallon sama summa da annasa ila zalika bayan aiki da wannan hadisin kuma ya ringa kiran mutane su ma su irin wannan wa hathahum alayhi ringa kwadatar da mutane akan haka wa nadabam al-istimalihi ya kwadatar da mutane zuwa ga aiki da sunna din wa habbaba ilaihim zalika ya soyantar da wannan sunna ga mutane bi kulli ma yumkinu da dukkan abin da zai gare shi hatta fi badali malihi har ma za ga samu wani ma zai dauki dukiyarsa ya bayar kan ya dora mutane akan biya ga sunnan manzon Allah wa nafsihi kuma kai har mutun zai bada ransa ma saboda sunnan manzon Allah tabbata kamar afna umarahu irin wanda mutumi zai daidai kamar mutumin da ya karar da rayuwarsa fiti ba a hawa'i a wajen son zuciyarsa wa ara'ihi wa hawaɗarihi da ra'ayinsa da son abin da ya faɗo masa a tunaninsa wa hawajisi sun matarahu ya ruddu ma huwa audahu min subhi min sunan rasulullah sallallahu sai kaga mutum irin wannan kuma yana yana yana yana kin yana maida abin da yafi has rana haske daga jin sunonin manzo Allah sallama wa ashhari wa ashhara min ash-shamsi hadisan da yafi rana haske bi ra'ayin dakhil da wani ra'ayi da shigo cikin musulunci wasu hisanin zamim da isi sanar ki abin zargi wannan isi san zamu bayani wata akan shi wani matsala ce ta fiqh wa zanna fasida ونظر مش... وظن فاسد وظن فاسد ونظر مشوب بالهوى da zato wanda yake batacce wanda yake kuma da nazarin yake cakudu da san zuciya wannan mutane za su yi daidai jama'a wanda wancin ya kashe rayuwar shi tudu kwari yana bin sunna aikinsa tun yana koyi da sunna a cikin aƙida da ibada har wajen bacci su yake jiya annabi ya ce zai yi sanda zai tashi zai koyi da maza Allah annabi ya ce ya tashi in ya tashi ya zai alwala tafiya ma wannan so ya kokoya ina fatan fahimta manzo Allah ke tafiya ya manzo Allah ke kaza ya manzo Allah yake kuma wannan mutumin yana ɗiban duke shi dan ya kwaɗatar da mutane kan bin wannan suna din wannan mutum ma zai iya bada rayuwar shi dan suna tabbata kamar magana ga malaman mun ahlus sunna kamar malam albani ya ɗauki kuɗin shi ya ba saboda a raye sunnan manzon Allah har rayuwar shi tafi akan wannan abun za su yi daidai da mutumin da shi kuma nokewa ke ba zai ba da kudin shi ba ba zai ba da ranshi ba in suna tuzo na ran za su zama daidai ba ta zama daidai ba fanzur wa faqaka Allahu lil haqq ya kai dan wa Allah da ka ga gaskiya ka duba gani al fariqain ahq cikin wayannan bangaren guda biyu wane fi cancanta anyin anyin saba ila tibai sunna wane kamata a danganta zuwa ga sunna tsakani da Allah kun fahimta wancan wanda kullum yana bin hadisan ya je ya koyi su ya biya kuɗi ya je nan ya je nan yana aiki da su gaba ɗaya rayuwar shi aiki da sunna ce ko mai ka tambaye zai ce ga dalili ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana karantar da mutane ita yana kira zuwa ita ya ba da kuɗin shi a yi sunna ya ba da shi a yi sunna da wancan da ya noke yana tunkuɗa hadisan suka inganta yana sa musu shuba baya son ya aiki da su yana kaza wanne kamata a danganta ga sunna jama'a babu shakka malaman hadisi suke dangantuwa ga su kamata kamata a danganta zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malin ce wasu amal athara firqatal ula amla farko na farko koko na kace ka fitanta babu shakka na farko suka dace Allah sa mu dace Allah tarbu lokaci ya kure za mu ja burki a nan sai Allah kai alhamdulillah yahdikum la yuslimu alaikum sai in Allah kan mako na gaba insha Allah ta'ala abin ka faɗa dai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا رحمنا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله